الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة أكو هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin ga watan goma a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kasar ɗinmu na ashirin da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul gusuli wato littafin da zai magana a kan wato hukunce-hukuncen wanka wato da farko malam ya yi magana a kan mujibatuhu abubuwan da suke wajabta a yi wanka mun ji na farko dai shine khurujul mani fil yaqazati aw fil naw mutum ya fitar da mani a halin yana farke ko kuma a halin yana cikin bacci wannan yana fitar ko kuma yana wajabta wanka sai fa idan fitar da maniyin nasa na farke din yana da alaka da wani abu daban ko ya sha wata wahala ko ya ji zafin duka amma in dai wato maniyin ya fita ne ta hanyar jin daɗi to lalle kuwa wannan wanka ya kama shi sannan na biyu mun ji menene aljima'u shi ma yana daga cikin abin da ke wajabtar da ainihin wato wanka shi kuma jima'i ko da ma mani bai fita ba kamar yadda hadisin muslim ya tabbatar sannan abu na uku muka ji islamul kafir wato musuluntar kafiri idan kafiri ya musulunta to wanka yakan wajaba a kansa kamar yadda ya tabbata akan kaisu dan asim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya musulunta ya umarce shi da ya je wanka to abinda za mu tashi na hudu yau shine inqita'ul haidhi ko inqita'u damil haidhi an gane daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka akan mutum musulmi wanka irin na ibada ba wanka na jin sanyi ko na tsaftace ko kuma na wanke da kwalliyanta jiki ba akwai inqita'ul haidhi wan nifas wato yankewar jinin al'ada da kuma yankewar jinin biki ga ainihin wato mata waɗanda hakan ta same su menene dalili akan cewa idan jini ya yanke dole mace za ta yi wanka yanzu ba muna, muna magana akan siffar wankan ba ne muna magana ne akan wajabcin yinsa akwai kuma babi da malam zai zo ya siffanta mana yadda ake wankan irin waɗannan wankan kaki gaba ɗaya wankan nan na kurujul mani ne wankan nan na jima'u ne wankan nan na islamul kafir ne wankan nan na zamul haidu ne awin nifas wankan nan na juma'a ne da dai shauransu amma yanzu muna magana ne akan idan kaza ya faru to wanka ya kama mutum ina fata ana fahimtar magana domin waɗannan wankakkaki kusan za mu iya cewa kala ɗaya ne amma akwai 'yan bambance-bambance da suke tsakankaninsu don haka idan mun zo kowanne babi kowace magana za mu bambance abin da ke alaƙa ko da yake alaƙa tsakanin wancan wanka da wancan wanka sannan kuma mu fayi bayani akan bambancin da ke tsakanin waɗannan wankoki gaba ɗaya in qita'u damil haidhi wan nifas li hadisi aisha ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala li fatimata binti abi hubaishin saboda hadisin na na aisha cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa wa Fatimatu ‘yar abi Hubaishin yake ce mata, "Iza aqbalatil haidatu idan jininki na al'ada ya juyo, fada'i salata, to ki bar sallah, ki daina sallah, kenan ashe idan mace ta fara jinin al'ada ba ta menene ba ta sallah. sai manzan Allah ya ce wa idha adbarat idan jininki na al'ada ya juya baya ma'ana ya yanke fagtasili wasalli ki yi wanka sannan ki ci gaba da yin sallah an gane to wannan shine abin da ya tabbata wannan hadisi da muka ji dangane da wannan matsala imamul bukhari da imamu muslim suka ainihin wato rawaice shi al'imamu abu dauda ma ya fitar da shi imamu tirmidhi ma ya rawaito shi haka imamun nasa'i ya ainihin wato rawaito shi wa alfazuhum lafazinsu yadda ya zo din waɗannan malaman ghairil bukhari amma banda bukhari fagsili anki dama ya zo akan ki wanke jininki ina fata kun fahimci magana wanke jininki ba ki wanka kawai ba fagsili anki dama wa salli ki wanke jininki sa'annan ki sallah amma bukhari shi ba haka ya ruwayarsa ta zo ba yasa anan kaji ya ce idza aqbalatil haydatu fada is-sala wa idza adbarat fagisili wa salli to haka ruwayar bukhari ta zo amma sauran malaman fagisili anki dama wa salli ki wanke jininki na al'ada sannan sai ki sallah na fata an fahimta sai malam ya ce wan nifasu kal haid bil ijma wankan da za a yi na jinin al'ada to kamar haka za a yi a wankan jinin me jinin biki bil ijma yace malamai duka sun haɗu akan haka menene dalilin da yasa yace malamai sun haɗu akan haka saboda galibi yadda annabi ya siffanta yadda za a yi wankan jinin al'ada to haka kuma ya siffanta wadda za a yi wankan jinin biki jama'a kuna fahimta yadda annabi ya siffanta yadda za a yi wankan jinin al'ada to haka kuma ya siffanta yadda za a yi wankan jinin biki to sai malam ya ce haka nan aka haɗu akan haka an haɗu akan haka jamalamai sun haɗu akan haka kamar yadda na ce ba muna magana akan siffar wankan ba ne yanzu muna magana akan ainihin wato dalilan da ya nuna ko dalilan da suka nuna idan jini ya yanke na al'ada ko na jinin bigi to za a yi wanka sannan wanka da ke kama mutum na ainihin wato biyar shine yawmul jumu'a ranar juma'a to ku lura akwai wankan juma'a akwai wankan ranar juma'a na fata an fahimta to malamai suka ce wankan juma'a shi ba wajibi ba ne in kaga za ka iya yi balillahi alhamdu kaga ba zai ba za ka yi ba ba wanda ya hana ka amma wankan ranar juma'a shi kuma menene wajibi ne ma'ana bai halatta maka ba a matsayinka na musulmi ranar juma'a ka tafi ɗan dukununu da kai waile ka tukun ya tsebo tsaba na fata an fahimta ba ka yi wanka ba a yinin gaba ɗaya to bai halatta gare ka ba amma ware wankan na musamman na juma'a nan ne suka ce in baka yi ba babu laifi amma a ran juma'a a ce har ai sallar juma'a a sako kwata-kwata baka yi wanka ba to wannan bai dace ba jama'a kuna fahimta a ƙarƙashin wannan kenan da mutum a ce ma'aikaci ne wanda in ya fita ran juma'a zai iya kaiwa ƙarfe biyu ko uku ko sama da haka ko ƙasa da haka kaɗan bai dawo gida ba ballantana ya samu damar yin wanka sai ya yi wankansa tun karfe tara na safe da nufin ya yi wankan ranar juma'a na fata kun fahimta sai ya fita to ya halatta gare shi idan lokacin sallar juma'a ya ya zarce ina masallaci amma da za a ce gari tun da ya waye har karfe sha biyu karfe ɗaya karfe kaza bai yi wanka ba to suka ce bai dace gare shi ya tafi masallacin juma'a ba har sai yayi menene sai yayi wanka saboda bai yi wanka a ranar me ba a ranar juma'a jama'a kun fahimci maganar da kyau wasu malamai suka ce a'a da wankan ranar juma'a da wankan juma'a dukkansu ba wajibi ba ne amma suna daga cikin sunnoni masu ƙarfi wanda ba a so a ce musulmi ya bar su bai aikata su ba aƙalla dai ka samu ɗaya ko dai ka yi wankan ranar juma'a ko kuma ka yi wankan juma'a ina so ku bambanta abin akwai bambanci tsakaninsu za an fahimta yauwa to saboda haka wannan shine abin da malamai suka tabbatar malam yace an abi sa'idin al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala gusulul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa in ji abi sa'idin al-khudri Allah ya haɗa mu da abu sa'idin al-khudri a cikin jannatul firdaus manzan Allah ya ce gusulul jumu'ati wankan juma'a wajibun wannan wajibi ne ala kulli muhtalimin akan dukkanin mutumin da ya kai yayi mafarki ina fata an fahimta wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaice shi sabaka fi sharuti sihhati sala ya gabata a cikin sharuɗan da suke inganta sallar juma'a ko kuma sallah don haka hadisi ne ingantacce wanda malamai suka tabbatar da shi to yanzu tunda annabi ya fito karara ya bayyana wajabcinsa yanzu ya zama wajibi ko bai zama ba ya zama to amma inda malamai suka ce bai zama wajibi ba an samu akwai lokutan da annabi ya sallar juma'a ba tare da yayi mai ba wanka ba ko kuma an samu wasu sahabbai sun yi sallar juma'a ba tare da sun yi mai ba wanka ba don haka sai malamai suka ce idan larura ce ta sa baka samu damar yin wankan ba ko kuma a'a baka da lafiya ne ba za ka iya yin wanka ko ka taɓa ruwa ba ko wani a makamancin haka to rashin yin wankan ba zai hana a karɓi mai ba sallarka ba amma in dai lafiyarka kalau to gaskiya ana so kai wanka a ranar juma'a ko kuma kai wanka na ainihin wato sallar juma'a Allah shiryar da mu arkanuhu rukunnan wanka wanka yana da wasu gaɓoɓi da sai sun samu sannan su ainihin wato tabbata a matsayin menene a matsayin wanka na farko anniyatu dole idan ka zo yin wanka ka kudurta wannan wanka ne wannan wankan sallar roƙon ruwa ne ko wankan sallar idi ne ko wankan sallar husufi shamsi awil kamari ne ko wankan sallar juma'a ne ko wankan ainihin wato janaba ne ko wankan jinin al'ada ne ko wankan jinin biki ne ko kuma wanka ne kawai na morewa da jin daɗi ko wankan tsafta ne wanda za ka tsaftace jikinka ka tsarkake shi labudda niyya ita take bambancewa idan ba ka yi niyya ba to lalle lalle ba a bambance wancan wanka da wancan wanka ina fata an fahimta niyya ita ne kaɗai take warwarewa take abin nan bambancewa hadisi ya tabbata wanda bukhari da muslim suka rawaito manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innamal a'malu bin niyyati lallai ayyuka suna tafiya ne tare da niyoyinsu bin niyat ina fata an fahimta kenan ashe kowanne aiki sai an yi masa menene niyyarsa shi yasa ya ba da jam'in niyya yadda ayyukan suka bambanta to haka niyoyin ma suka me suka bambanta to amma akwai ruwayar da ta zo innamal a'malu bin niyya bai kawo binniyati ba bai kawo wato wawu abin nan alifun na jam'i ba ina fata an fahimta to wannan sai yake nuna me yake nuna wato duk wani aiki da za ka yi shi safaratili sai ka masa menene niyyarsa ko kuma kana iya haɗa ayyuka guda biyu ko uku sai ka yi musu menene niyya ɗaya to tunda an ce innamal a'malu al'amalu jam'u madha amal jam'i ne na aiki amma sai aka kawo kuma niyyar mufrada ya aka kawo ta ita kadai kenan kana iya hada ayyuka biyu shine innamal a'mal sai kai musu niyya daya shine bin niyya kenan misalin wannan mutum ne ya zo zai yi sallan nafila a masallaci sai samu ladan yana kiran sallah to in ya ce zai tsaya ya bi ladan kiran sallah sannan ya sallan nafila liman zai zo ya wuce sallah ta farilla annabi kuma ya ce idza uqimatu salatu fala salata illal maktuba idan aka tsaye da sallah to ba wata sallah kuma ta nafila sai ta menene to yanzu ya za ka yi ka mori waɗannan niyoyi ko ayyuka gaba ɗaya to sai suka ce sai ka bar ɗaya sai ka yi ɗaya sai ka gwama ɗaya a cikin ɗaya misali sai ka tsaya ka bi ladan kiran sallah tare da niyyar ka haɗa da nafilar da za ka yi kafin a shiga sallah tun da babu lokaci jama'a kun fahimci magana sai ka haɗa da niyyar bin ladan kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kana bin ladan har zuwa ƙarshe a da ka yi niyyar in ya gama kai nafila da ake yi kafin sallan azahar liman ya shigo a tada sallan azahar ko to sai zama galiman a tsaye shi ma jira yake ladan ya gama kiran sallah ya wuce gaba haka ne ko ba haka ba to ya za ka yi ka ci ribar waɗannan ayyukan gaba ɗaya shine sai ka bi ladan kiran sallar shi tare da niyyar cewa da bin ladan da kuma nafilar da za ka yi bayan ladan ya gama kiran sallah to sai Allah ya baka ladan bin ladan kiran sallah da kuma nafilar da za ka yi bayan ladan ya gama kiran sallah kafin a tada sallar farilla jama'a kun fahimci magana to me yasa wannan za su haɗu malamai suka ce saboda ayyuka ne dukansu ba menene ba ba wajibi ba ne ba domin in wajibi ne kowanne sai an yi shi daban-daban ba zai yiwu ka haɗa musu niyya ba shi yasa malamai suka ce mace ne misali jininta na al'ada misali mijinta ya gama saduwa da ita ko ba akwai wankan mai akanta ba wankan janaba tana shirin shiga ban ɗaki sai ga jinin al'ada ya ɓalle mata to me ya saura ba wanka ai ko dan ko ta yi ma bai da wani amfani to sai ta jira idan jininta na al'ada ya ɗauke to a nan kaga tun da duka da wankan jinin al'ada da wankan janaba dukansu menene wajibi ne to ba zai yiwu ta yi wanka ɗaya a madadin biyu ba jama'a kun fahimci magana dole sai dai ta yi kowanne menene daban-daban da haka sai ta jira idan jinin al'ada ya ɗauke sai ta yi wankan inda ba da malamai suka yi saɓani shine wanne za ta fara wasu suka ce ta fara ainihin wato wankan jinin al'ada sannan ta yi wankan janaba wasu suka ce ta fara janaba sannan ta yi al'ada ala ayi halin dai wanka ne waɗanda ko ayyuka ne guda biyu wanda niyya ɗaya ba ta haɗa su saboda dukansu menene wajibi ne amma idan ayyuka ne wanda suke sunnoni guda biyu to kana iya haɗa guda biyu da niyya guda nawa guda ɗaya kuma da izinin Allah sai ka samu lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci magana to shine bambancin inda zaka gane inda wannan ruwaya take amfani bin niyyati kenan ana iya hada ayyuka guda biyu ko uku a yi musu niyya ɗaya kuma sai Allah ya karɓi wannan ayyuka duka bin niyya ana maganar aikin da wajibi ne shi kadai a ware shi a yi masa niyyarsa ba za a hada shi da wani ba jama'a ya dan fita kaɗan daidai gwargwado to Allah ya shirye da mu to shine yake cewa ta'amimul badani bilma abu na biyu daga cikin abin da ake so a kula da shi shine game jiki da menene da ruwa daga cikin abin da yake sharaɗin wanka ne ko rukuni ne na wanka shine jiki ya game da ruwa to daga nan ne za ku gane cewa da aka yi waddalku da cuccuɗawa ba ya zo a fiƙihu cewa farilla bane ba to wasu malamai suka ce ba farilla bane domin idan ka ce addalku cuccuɗawa farilla ne to babu wanda ya taɓa yin wankan janaba a duniya ko ba haka bane a ce ko ina sai hannunka ya je ya cuɗa sannan wankan ka yayi kai ka san har ka gama wanka akwai gurin da hannunka bai taɓa ba haka ne ko ba haka ba amma kuma zai yi yiwuwa kai wanka a ce duk gaba ɗaya jikinka babu inda ruwa bai taɓa ba ba zai yiwu ba sai dai in wankan bai cika wanka ba don haka ta'amimul jasad bil ma'i wajibun wa fardun lakin nadalku laysa bi wajibi game jiki ko ina ruwa ya taba wannan kan dole ne amma cewa sai ka cuɗa ko ina wannan ba wajibi bane dan in aka ce wajibi ne to lalle ko wankan mutane da yawa bai yi ba ban gane ko kun fahimce ni ba na ga kamar kun yi gaho kun yi lamo da ni gaskiya ne an gane me nake nufi yawwa game jiki da ruwa ko ina ruwa ya taba a jikinka wannan dole ne amma a ce ko ina sai hannunka ya kai ka cuɗa ko ina wannan ba wajibi bane muka ce in aka ce haka to wankan mutane da yawa bai yiwu ba ya sa ka watsa ruwa ka zuba shi sosai ko ina ya samu amma kar ka matsa wa kanka cewa sai ko ina hannunka ya taba ka tuɗa gurin ina fata an fahimta Allah ya shirye da mu sifatul mustahabba siffar da aka so a yi wanka da ita ku lura sai ce al mustahabbatu wacce aka so a ce an yi ta wajen yin wanka kenan wannan sai ya nuna ba ita kaɗai ce siffar mai ba amma an fi son ita a yi ta ina fata ko fahimta yasa a cikin bayanan da muka yi muka ce akwai wankan da kawai toshe hancin ka zaka kai bismillah ka kulla niyya kai menene bakton sai ka fada cikin swimming pool da niyyar wankan janaba kuma wankan ka yayi an gane magana da kyau ku amma in ana magana akai akan sifatul mustahabba siffar da an so a ce ita aka yi wankan to kowa ya kasa kunne daga wannan maganar kada wani ya sake mana tambaya akan ya ake wankan janaba mana jama'a kun fahimci magana don ina jin an turo takarda ta kai sau nawa nan ana cewa malam ai mana bayani yadda ake wankan janaba to gahi yau garari ya garau sai ka kasa kunne da kyau ka ji wannan daga annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam zai faɗi yadda ake wanka an gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه an gane to wannan siffar da yanzu za mu karanta ita ce siffar da aka so a ce an yi wanka da ita in ka yi ta to ka yi siffa almustahabba as-sunniyya al-muhammadiyya an gane ko siffa wacce take ta sunna wacce aka rawaito daga manzon Allah kuma wani abin da zai burge ka shine na na Aisha ta rawaito hadisin kuma na na Aisha annabi ya yi wanka tare da ita ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba don haka ita bayan karanta mata da aka yi an yi shi a gabanta ra'ayil aini wai ganin annabin tsohuwa ko e, ita ƙuru da muzu ta gani haka ne ko ba haka ba ga ta ga annabin a ban ɗaki suna wanka haka manzon Allah yake an gane ko to na Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza gtasala min aljanaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi wankan janaba yabda'u abin da yake farawa fayagsilu yadaihi yakan karkata kofin ko daron ko butar ne ya wanke ina hannayensa tukunna a karan farko sai ya wanke hannayen shi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu sannan sai ya kwarfo ruwa da hannunsa na dama ya kuza akan hannunsa na hagu sai ya wanke al'aurashi shine abin da malaman fiqh suka ce ka wanke daga cibiyarka zuwa ina zuwa gwiwarka an gane maganar da kyau ko manzo Allah sai ya wanke al'aurarsa inda watakila a lokacin saduwa wannan digon mani yayi zagayayeniya a tsakanin wannan gurin to sai manzan Allah ya wanke hitun daga cibiyarsa har zuwa gwiwa idan ya gama wannan to ku lura ku ji ya ɗebo ruwa da hannunsa na me na dama ya zuba akan hannunsa na menene na hagu sai ya wanke al'aurashi to yadda za ka yi kenan bayan ka wanke hannunka ainihin wato hannayenka duka thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salah idan annabi ya gama wanke al'aurarsa daga cibiya zuwa gwiwa sannan sai ya yi wan alwala irin alwalarsa ta sallah yasa ba ɓata lokaci ba za a ce ya wanke hannayensa ya kurkura baki a'a in dai ka iya alwala to ita za ka yi kawai to in baka iya ba to kuma kaga yanzu za ka ƙara jika mana aiki kenan ko ba haka ba ne sai mu ma bayanin alwala sannan mu maka ci gaban wanka kaga ai za ka ɓata mana lokaci da yawa ko ba haka ba ne to in dai ka iya alwala to wannan alwalar ita za ka yi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi alwalarsa irin ta sallah thumma sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan ya akhudhul ma'a sai ya ainihin wato ɗebi ruwa fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ari sai ya shigar da yatsunsa annabi sai ya kwarfo ruwa wani lokaci kamar yadda wata ruwaya ta zo tsoma hannunsa yake haka a cikin ruwan ko kuma in buta ne ya karkato sai ya taba kamar alamar mai shafar kai ina fata an fahimta sannan sai annabi ya saka hannayensa din yatsunsa a cikin gahinsa sai ya tutturmutsa ya goggoga ya kakkarta yatsunsa a cikin gahinsa ina fata an fahimta to shine yace sannan sai ya haka hatta idza ra'a an qadistabra'a har sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga cewa istabra'a istabra'a nan ya fassara hi ai istaqsa wa khallasa min ahadil ghusli wa yarwa ma'ana sai ya tabbatar cewa ya tattoshe duk wata kofar gahinsa ta sa- ta kayinsa ya tabbatar cewa ko ina hannunsa ya tutturmusu ya goggoga hannunsa tukunna na fata kun fahimci magana don haka wannan shine abu na uku da manzan Allah yake yi na farko ya wanke hannayensa na biyu ya wanke tsakanin daga cibiyarsa zuwa gwiwa na uku ya taɓo ruwa da yatsunsa sai ya tittirmutsa ina cikin gahinsa kayinsa ina fata an fahimta sannan abu na gaba hafana ala ra'asihi thalatha hafnatin sannan sai manzan Allah ya kuza kwarfar ruwa uku a kayan shi bayan ya wancan tutturmutsawa ina fata an fahimta shine hafana ma'ana sai ya kwarfo ruwa to ku lura a nan ba an ce a kwarfo da hannaye biyu ba ne akwai wanda suke kuskure he su kwarfo da hannu biyu wannan kuskure ne abin da ya tabbata da hannunsa na dama yake ɗibowa sai ya goggoga ya shashafa ya wanwanka kayansa da fuskarsa zuwa wuyansa gaba ɗaya sai ya sake ɗebowa kwarfaɗe sai ya zuba ya wanwanka ya tutturmutsa ko ina da fuskarsa sai ya sake ɗebowa na uku sai ya yi haka jama'a kun fahimci maganar da kyau ko shine hafana ala ra'asihi thalatha hafanatin to idan manzon Allah yayi wannan wani lokaci kafin in ci gaba da wannan ruwayar da yanzu zamu karasa sai annabi sai ya wanke bangaren menene gefensa na dama sannan sai ya dawo sai ya wanke ɓangaren gefensa na ina na hagu to idan manzon Allah ya haka ya gama wanka gaba ɗaya ƙarin bayani wataran idan ya zo gurbin inda muka ce ka yi alwala irin alwalar mai ɗin nan to sai ya bar ƙafa ba zai wanke ta ba jama'a kun fahimci magana zai yi alwala tun daga farko ƙarshen alwala ba shi ne wanke ƙafa ba to sai ya bar wanke kafar har sai ya zo gabar wanke bangaren dama da bangaren ina ne hagu to sannan sai kuma ya wanke kafarsa daga ƙarshe shine ƙarahin cikatan alwalattan da ya faro bai ƙarasa ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko sai ya zama wannan cikatan alwalar shine abu na ƙarshe da mutum zai yi to amma a nan ba haka ruwayar ta zo ba yadda ruwayar ta zo lokacin da manzon Allah ya wanke hannunsa ba shine abu na farko da muka faɗa ba sannan sai ya ɗaura menene eh ya wanke ina ne cibiyarsa zuwa gwiwa sannan sai ya ɗaura menene alwala shine abu na uku sannan sai ya turmutsa hannunsa ko a kayi sannan sai ya me sai ya kuza ruwa gaba ɗaya a kayinsa gaba ɗaya a jikinsa gaba ɗaya shine abu na ƙarshe kenan annabi ya gama wanka daga waɗannan abubuwan guda biyar jama'a kun fahimci magana shine yace sannan thumma afada ala sa'iri jasadihi sannan sai ya kuza ruwa a sauran jikinsa thumma gasala rijlaihi to ka gani abin da nake faɗan ma ya zo sannan sai ya wanke kafafunsa ma'ana wancan karishin alwalar da na faɗa sai annabi ya wanke shi daga ƙarshe shikenan ya gama menene ya gama wanka kulura abubuwa ne guda biyar kowa ya kasa kunne zan maimaita su abu na farko manzan Allah sallallahu alaihi sallama idan ya shigo ban ɗaki abu na farko da yake fara yi shine ya wanke ina hannayensa guda biyu abu na biyu ya wanke ina al'aurarsa daga cibiyarsa zuwa ina zuwa gwiwa abu na uku manzan Allah ya yi menene ya tsoma hannunsa sai ya tutturmasa ina ne gahinsa na fata an fahimta abu na nawa muka ce na uku abu na hudu sai manzan Allah ya menene sai ya kamfato ruwa sai ya wanke kayinsa sau nawa sau uku da tafi nawa tafi daya abu na hudu kenan abu na biyar sai manzan Allah ya menene ya wanke gefensa na dama ko na hagu in kuma ya ga dama sai ya wanke jijjikin gaba ɗaya ba tare da ya tsarga gefen dama daban gefen hagu daban ba kun gane magana sai muka ce in ka ga dama kamar yadda ruwaya ta nuna maganar alwala in ka zo kar ka wanke kafar in ka zo sai ka bar kafa sai ka gama waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ka yi menene daga ƙarshe ka wanke kafafunka kun gane maganar da kyau ko ina ga dai wanka dai ya siffantu daidai gurgudu ai ko kuma an dan fahimta daidai gurgudu to Allah ya shirye da mu to akwai sauran ƙarin bayani kaɗan amma dai ka riƙe wannan in duk abin da zamu zo mu faɗa nan gaba baka fahimce shi ba in dai ka fahimci wannan da muka faɗa to da izinin Allah ka fahimci wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan siffar in ka ga dama a wankan juma'a ka yi ta ka yi daidai in ka ga dama a wankan jinin al'ada mace ta yi wannan amma akwai wasu bambance-bambance da zamu zo mu ambata a can gaba in mun zo magana akan wankan jinin al'ada in ka ga dama sallar roƙon ruwa ka yi wannan in ka ga dama sallar kisfewar wata ko rana ka yi wannan na fata kun fahimci magana kai in ka ga dama za ka yi wannan saboda ibada kawai ba wai janaba ce a jikinka ba ba juma'a za ka yi ba komai ba ka ce bari ka siffanta wannan wankan ka yi shi don ibada in kai ka yi daidai na fata kun fahimci magana Allah ya shirya da mu yawwa Allah ya saka kwamanda kwamanda ya wata tambaya mai muhimmanci yanzu misali wanda ya malu ko yawwa ya kwalkwabo kenan ko yawwa to a bar shi a kwalkwabo ko to mutumin da ya kwalkwabo shin shi ma zai turmutsa zai tsoma hannun sannan ya turmutsa ina kayinsa da shi tunda shi ba gashi a kansa zai yi na fata an fahimta yauwa zai yi haka tunda dama abin da ake magana shine akwai wasu ƙofofin gashi wato jijjikin ɗan adam ƙofofin menene gashi ne amma ƙofofin gashi na kayi sun fi girma shi yasa za ga idan aka yi wa mutum kwalkwabo ɗin za ga wasu yan yimin yimin yimin yimin haka nan a kayan shi to ba gashi ba ne tunda an aske shi ai tun daga tushensa ƙofofin gashin ne ina fata kun fahimci magana to wannan ƙofofin gashi idan daga karan farko ka zo ka ɗebi ruwa sai ka kuza to suka ce in mutum ya wasa mura ko kuma wani zazzabi na iya kama shi to sai annabi yakan yi wannan duk da ibada ce amma kuma wata hikima ne a cikin ibadar rirrufe ƙofofin gashin annabi ke yi da wannan tutulmutsawa ina fata an fahimta to shi yasa kaga daga wannan sai kuza ruwa a kayi ina fata an fahimta saboda mutum ya rirrufe wannan ƙofofin gashin nashi wallahu ta'ala a'ala malam yace falwudu'u qabla al-ghusl sunnatun mustahabba kaji yanzu to an gama magana akan siffar menene wanka amma yanzu a dan tsintsinka wasu bayanai da watakila baka gane ba za a ma bayani akan su da haka malam yace ita alwala wato qabla al-ghusl kafin ai wankan sunnatun mustahabba sunna ce wanda aka so man tawadda'a duk wanda ya yi ta kafin wanka faƙada asaba wannan ya yi daidai ya dace abin da ya haka yake ina fata an fahimta wa malla wanda kuma bai yi alwalar ba ya bari sanda ma ya gama wankan gaba ɗaya sannan ya yi alwalar shi ma babu laifi fala junaha alaihi wannan babu laifi a kai shi kun fahimci maganar da kyau ko faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallama ahyanan yatruku alwudu'a qabla al-ghusli ya tabbata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan bar alwala din kafin wanka ma'ana sai ya idar da wankan sannan ya daura menene ya daura alwalar an gane an muhammadul bakir an karbo daga muhammadul bakir wannan ɗaya ne daga cikin ahlul baiti jama'a zaka ji yan shi'a suna girmama wannan bawan Allah muhammadul bakir yana daga cikin ahlul baiti yana daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ƙala Muhammadul Bakir ya ce, Ƙala li Jabirun, Jabiru ɗan Abdullahi ya ce min, Atani ibnu ammika, ɗan babbanka ya zo min, yu'arridu bil Hassan bin Muhammad bin al-Hanafiya, yana nufin al-Hassan ɗan Muhammad ɗan Hanafiya, na fata an fahimta, jikan Sayyidina Ali ne. Ƙala li ya ce min, kaifal gusul min al-janaba, yaya zan yi wankan janaba, ya tambayi Jabir. Kultu, ni kuma sai na gaya masa, na ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya akhudhu thalathata a kaffin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ainihin wato ɗiban kwarfa uku na ruwa fayafiduha fa yafiduha ala ra'sihi sai ya kuza su akan kayin shi summa yafidu ala sa'iri jasadihi sannan sai ya kuza sa- ruwa kuma a sauran sassan jikinsa gabaki daya jama'a kun fahimci magana ma'ana daga cikin abin da ya ambata masa na wanka annabi yakan yi haka jama'a kuna fahimta wasu kuma suka ce abin da ake nufi da wannan maganar in ka ga dama in ka zo wanka sai ka kwarfi ruwa kwarfa uku ka sa a ina a kayinka daga nan abu na biyu shine ka ɗebi ruwa ka kuza a gaba ɗaya jikinka wannan wata ita ma siffa ce ta menene ta wankan kuma wannan shine abin da himalan yake nufi domin ya kawo wannan maganar ne a karkashin cewa annabi ya kasance yakan yi wanka har ya gama ba tare da yayi mai ba yayi alwala ba sai kawo wannan maganar kaga kenan a cikin wannan siffar akwai alwala a ciki babu jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to wani abu da zaka zo ka ji wanda duk zan bar mu da ni kowa ya je hiya nazari akai amma za mu zo mu ji abin ba zan fara ba sai nan iso insha Allah sai malam ya ce walimani tasala ya tabbata ga wanda ya yi wankan janaba an yi salli ya ba'adahu ma sha'a ya sallaci abin da ya ga dama bayan wankan kun fahimci magana idan kai wankan janaba to daga lokacin da ka gama wankan janabar ya halatta maka ka sallaci duk abin da ya sawwaka maka salloli biyar ne goma ne ko ma salloli nawa ne za ka iya yin su da wannan wanka na menene ne na janaba to wani zai ce ai saboda akwai alwala a cikin wankan ne to bari ka ji wata magana da za ta baka mamaki kuma za ka gane cewa fikihu dole sai an haɗa shi da na sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wallahi idan dai iya fikihu ne na kawai waɗanda suka fahimci abubuwa suka rubuta to dole akwai wasu abubuwa da yawa wanda ba za ka more su cikin sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai ce sawa'an tawadda'a qablahu amla sawa'an tawadda'a qablahu amla sallolinsa da zai yi bayan wankan nan daidai ne a kan shi shin ya yi alwala kafin wankan janabar ko bai yi alwala ba bayan wankan janabar duka ya halatta jama'a kun fahimci maganar da kyau ko sai ya ce wala ya zama wudu'u ba'dahu in baka gane maganar da malam yake nufi ba bai zama lazumi a kanka sai kayi alwala bayan shin ba'dahu baya ne ko gaba ne ko bayan ka gama wankan bai zama lazumi a kanka sai ka ɗaura sabuwar mai ba alwala shi kansa wankan dama menene tsarki ne da tsarkakewa don haka daga yin wankanka ya halatta ka je kai ta sallah ko da ka yi alwala a wannan wankan da ka yi ko baka ɗaura alwala ba e ku ta na'am e na'am ɗin na'am ce e ba na'am ce ta amsawa ba na'am ce ta tabbas haka abin yake an gane maganar da kyau ko fikihun sunnar manzan Allah ɗin kenan kuma wannan ya sa muka yi muqaddima a littafin nan tun daga farko cewa ba za mu takaitu a iya abin da malaman fikihu malaman nan guda hudu suka rubuta ba a'a mu fikihunmu za mu zakulo shi ne karkashin hadisai da ayoyin alkur'ani to kuma in dai za a yi wannan tsarin karatun to dole wata ran sai ka ji abin da ya saba wa fahimtar ka an gane maganar da kyau ko yanzu kaga in ka je gurin malaman fikihu iya zallar fikihu wa yajuzu kaza wala yajuzu kaza kaza sunnatun kaza kaza in ka je ba za su yarda da wannan maganar ba haka ne ko ba haka ba amma mu tun da fikihun mu karkashin hadisai ne da ayoyin alkur'ani mu mun yadda da su shi yasa mamalan sai ya ajiye ainihin wato menene a namba bai ajiye namba ba sai can gaba ne zai ajiye namba yace walmanik tasala bari in maimaita wanda duk yayi wanka walmanik tasala ya halatta ga wanda yayi wanka an yi salli ya ba'adahu ma sha'a da ya sallaci abin da ya ga dama bayan wankan sawa'an tawadda'a qablahu amla daidai ne akan shi yayi alwala kafin wankan ko bai yi alwala ba bayan wankan daidai ne sai sake maimaita magana yace wala yalzamu hul wudu'u ba'dahu bai lizumta masa ba bayan wankan sai yayi me sai yayi alwala sai yace an Aisha ta qalat to shine abin da nake so mu ji daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya hada mu da nana Aisha a jannatul firdausi ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ya tawadda'u ba'dal ghusl min aljanaba annabi ya kasance baya yin wan alwala bayan yayi wankan menene janaba kuma mun ji cewa annabi yakan yi wanka ba tare da yayi mai ba alwala a cikin wankan ba kuma in ya fito daga wankan baya yin menene to kaji inda fikihun maganar ta fito daga cikin nau'ukan wankan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake yin su baya yin menene a cikin sa alwala sannan kuma an sha ganin sa zai yi wankan janabar ya fito bai yi mai ba alwala ba kuma ya je masallaci jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ya fita Allah ya shiryar da mu to shine take cewa ya kasance baya yin alwala a bayan wankan janaba sai ce rawahu ashabus sunan ashabu sunan su suka rawaito wannan hadisi sai ce wallafuzu libni maja lafazin hadisin na al-imamu ibnu maja ne dama daga cikin sunan akwai sunanin tirmidhi akwai sunanin nasa'i akwai sunanu abi dawud akwai kuma sunanu menene ibnu maja to wannan lafazin wadda muka ji na aisha al-imamu ibnu maja ne ya rawaito shi jama'a kun fahimci magana wa lafzu abi dawud sai malam yace to ga lafazin abu dawuda kuma yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yagtasilu annabi ya kasance yakan yi wankan janaba wa yusalli raka'ataini kuma ya sallaci raka'o'i guda biyu wa salatal gadati kuma ya sallaci sallar asuba wala arahu yuhdithu wudu'an ba'dal gusuli bana ganin sa yana kirkirar alwala bayan yayi wanka jama'a kun fahimci magana bayan ya yi wankan baya yin menene alwala saboda haka malamai da suka tattara wannan magana to bari mu karasa dai kafin mu yi maganar mu sai malam ya ce fa'idatun ga wata fa'ida ga wata bulgatu majlisin ga wani ƙarin bayani ya ce la yajibu alal mar'ati na qadu sha'riha fil ghusl min al janaba ba alizumta wa mace sai ta warware gashin ta ba a wankan menene janaba don haka idan mace ta zo wankan janaba ba sai ta warware mai ba kitsonta ba idan mace tana da kitso ba sai ta warware shi ba abin da yake kanta shine ta ɗebi ruwa ta zuba a kayin sai ta bubbuga ta bubbuga ta bubbuga yadda ruwan zai ɗan ratsa cikin menene cikin kitson nata ina fata an fahimci magana shikenan ya wadatar da ita amma idan wankan jinin al'ada ne to wannan kuma wajibi ne za ta warware kitsonta shine maganar da muka yi satin da ya wuce ko sati biyu da suka gabata an gane ko amma wa yalzamu ha zalika fil ghusl min al amma hakan yana hawa kanta idan a wankan menene idan a wankan jinin al'ada ne sai kawo hadisi yace an ummu salamata radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullahi inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si afa anquduhu li ghusl al janaba qala la inna ma yakfika an tuhfi ala ra'siki thalatha hathayatin ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أم سلمة ɗaya daga cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ya rasulallah ya kai manzon Allah inni imra'atun ashaddu bafra ra's ni na kasance mace ne mai yawan kitse gashin kaina ba na son zama ba kitso ka san akwai mata masu kokarin irin wannan kullun ita kanta da kitso daga yatsu fa ta ce a bata kuzin kitso ta je ta yi matsaftata ne daga cikin mata ummu salama mace ne mai tsafta ta ce ni mace ne kullum gashi na a kitse yake to kaga ga kitso ga kwalliya ga kuma ana tare da miji to kaga kuwa dole janaba za ta dinga yawan faruwa ko sai ta ce afa an qudu huli gusulil janaba yanzu kenan ya manzan Allah ni da kullun kaina yake kitse yanzu kullun in nazo wankan janaba sai na warware shi kenan sannan in wanke qala la sai annabi ya ce a'a ma'ana bai zama wajibi a kanki he kin warware mai ba ki ba sai ce innama yakfiki abin da ya isar miki ya wadatar miki an tuhfi ala ra'asiki thalatha hasayatin ki kwarfi ruwa kwarfa uku ki zuba a menene kayinki ki bubbuga shi shine hasayat a ɗebi ruwa a zuba a kayi a bubbuga thumma tufidina alaykil ma'a sannan sauran jikinki sai ki zuba masa ruwa fatatahurina wannan sai ya tabbar miki da tsarkaka sai ki tsarkaka da haka jama'a kun fahimci magana to kafin mu ci gaba yanzu wannan ya nuna mana kenan wankan janaba wanka ne na tsarki wanda ke ɗauke da alwala a cikinsa ina fata an fahimci magana don haka idan mutum ya yi shi iza ya yi alwala a ciki iza bai yi alwala a ciki ba wannan ya rage nasa in ya ga dama in ya fito ya ɗaura alwalarsa ba wanda ya hana shi in ya ga dama ya bar alwalar ya yi sallarsa ran gaɗaɗau babu abin da ya hana shi domin ga ruwayoyi da muka ji cewa daga cikin nau'ukan wankan manzan Allah yakan yi wanka ba tare da alwala ba kuma ya fito ba a ga ya ɗaura alwala ba ya tafi ina masallaci sallah jama'a kuna fahimta to wannan ita ce hakikanin sunnar manzan Allah kuma muna magana ne saboda akwai waɗanda watakila wannan magana ba za ta gamsar da su ba to mu dama ba dole he ka gamsu ba amma abin da ya zama dole a kanmu idan abu ya tabbata to sai mun karanta shi wallahi sai dai in idanmu leƙe-leƙenmu bai sa muka leƙo ba amma in dai a garin leƙe-leƙenmu muka leƙo to Allah sai mun karanta jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to shikenan yanzu kuma mu da muka karanta maka falillahi alhamdu wal minna fatan mu Allah ya karbi wannan karatu ya bamu lada ya kuma bamu ikon aiki amma kai ba mu tilasta ka sai ka yi aiki da abin da muka faɗa maka ba ba dalle babu dole in ka ji ka gamsu tun da annabi ne ya faɗa sahabbai suka rawaito falillahi alhamdu ka gamsu da sunna sai ka je ka aikata in ka ji baka gamsu ba baka yarda ba baka amince ba to fa dama Allah bai turo mu sai mun amintar da kai dole ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha'u baka isa ka dora mutum kan layi na shiriya ya gamsu da kai ya amince da abin da ka faɗa ba sai fa idan Allah ya ga dama sannan sai ya dora shi akan wannan layin haka ne ko ba haka ba wannan shine gaskiyar magana sa'an nan bayan haka kuma a babban abin da ake gane ahalus sunna na gaskiya shine idan ya ji magana da hujja matukar ba ra'ayi aka gaya masa ba to ya sallama wa maganar ya aiki da ita to wannan shi yake tabbatar da kai a matsayinka na ahalus sunna ai mun ji abdullahi dan umar an gan shi a wani guri yana zagayawa da dokinsa ko raƙumarsa yana ta kaiwa da komowa sai aka tambaye shi me dalili sai ya ce wata rana ya taba ganin annabi a gurin yana zagayawa da dokinsa a gurin bai san me dalilin da yasa ya annabi ya haka ba bai san wacce larura bai san annabi me ke nufi amma tun da annabi ya yi to shi ma sai ya yi to akwai wanda zai ce masa kar ya yi babu haka wata rana aka gan shi ko shi ko abdullahi dan abbas ba zan iya tunawa ba karanta littafin ainihin wato wasiqatul ikhwan fi dalilati ko dilalatul kitabi wa sunna na shekul islam muhammad bin usman bin fodi allah ya lullube shi da rahama a cikin wannan littafi ya kawo cewa wata rana an ga wani sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan hanya akan doki sai aka aka ga ya sunkuya haka alamun kamar zai higa wani guri ko alamun kamar ya sunkuya kar wani abu ya bige markai da ya dan yi gaba sai ya daga kansa sai aka tambaye shi me dalili sai ya ce wata rana wannan gurin da akwai wata bishiya reshenta ya karyo yayo kan, kan hanya haka to annabi da ya zo wucewa saboda kan reshen yadda ki kayan shi sai sunku ya san da ya wuce reshen sannan ya daga kansa sai aka ce to ai yanzu babu reshen shi ma annabi saboda reshen ne ya haka sai ya ce ina dai annabi yayi aka ce kwarai yayi ce to ku banni zan yi kayana ina fata an fahimci magana reshe ne annabi ya sunkuyawa kuma yanzu ba reshen an sare shi amma saboda tsabaragen bin sunnar annabi Muhammad wallahi da ya zo gurin sanda ya sunkuya ina fata kun fahimci magana to jama'a idan har sahabbai suna ɗabbaka hatta irin waɗannan abubuwan da suke na mu'amalar yau da gobe ne na manzan Allah wani abun ma ba ibada ce kai tsaye karar annabi yayi a gurin ba wani abu ne na mu'amalar kansa ya gudanar amma suna gudanarwa saboda tsabaragen biyayya to ya za a karanta mana hadisi akan abin da ya shafi ibada kuma mu ce ba za mu yi aiki da shi ba jama'a kuna fahimtar magana to wannan fadakarwa ce gare ni da kuma mu ga baki daya Allah ba mu ikon aiki wa an Aisha radiyallahu anha anna asma'a sa'alat an-nabiyya an ghusl al-mahidi fa qalat ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu al-duhura ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شعون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء كيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم هم؟ daga nana Aisha Allah ya hada mu da nana Aisha a jannatul firdaus anna asma'a sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-ghusl al-mahid cewa asma'u ta tambayi manzon Allah dangane da wankan jinin al'ada to jama'a zamu dakata ana an nuna mun lokaci yayi kuma akwai dan bayanai guda biyu zuwa uku da nake so in gabatar kafin mu ainihin wato ya addu'a a muna addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana sati mai zuwa za mu tashi akan wannan hadisi insha Allahu ta'ala hadisin na na Aisha daga Asma abu na farko da nake so na gabatar